sassali na uku tukurau ya salati a guraren da ake kin sallah guraren da ba a san ai sallah a wajen akwai wasu gurare da ba a so ai sallah an kabo daga aisha Allah ya kare da a gare ta cewa ummu salama ta ambata manzo sallallahu alaihi wasallam wata kanisa da ta gani a kasar habasha ita ummu salama tana cikin wanda suke hijira zuwa kasar habasha ana ce da ita mariya wato ana ce da ita mariya saint mary to ma ra'at fiha ta ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ta gani a wannan kanisa na daga surori wanda da sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan mutane ne da idan bawa na kirki ya mutu a cikin su ko mutum na kirki sai su gina masallaci a bisa kabarinsa su suranta wannan surorin wannan shi su ne miyagun halitta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Kan karbo daga gare ta suna surata surata salihina surar wannan bayan Allah managarta allazina mato wanda suka mutu li atani su biha dan su ɗeba haso da ita wai ta zakaru amalahum salihah su dinga tara ayyukan su na gari sai sai do fil ibadati sai kokari a wajen ibada wanda wannan ita ce babban manufa da rike surorin bayan Allah managarta ba wai kawai ka ga hoton ba a'a ga hoton wani kusa da kai ga irin ayyukan da ya koyaushe ka ringa tuna irin waɗannan ayyukan ka duba ka ga kai mako kana yi kana koyi da shi amma ba zarar a mai da abin ya zamo yayi ba ba wannan ne babban manufa ba manufa ka ringa tunawa shi kake bayarwa kai ma wani kokari kake a irin bangaren kokarin wa bangarori na kokari da ya zo da su a rayuwa to wannan shine manufarsu ta farko sai dai da tafiya sai tafiya sawwada da umar shaidanu an yi abu duha min dunillah sai shaidan ya kawata musu su bauta mata ba Allah ba sai suka amsa masa daga nan ne aka sami yaduwar bautar gumaka a gurare da yawa har ka'aba ma sai da aka bauta a gunki a wajen sai da musulunci ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam da aka ce wato da aka buɗe makka ya haɗu yana nuni zuwa ga gumakan yana karanta wa kagwalja alhaku wa zahaq albadil in albadil kana zahuqa gumakan suna ta faduwa suka ta faduwa zala izul uzza wa nalaka lil asnam min sakinil bidahi ikzahu to kamar da nan gaba za a yi bayani a kan san Allah ya so a cikin tafsiri a surar Isra'i wato wa'annan su ne miyagun halitta a wajen Allah ta baraka wa ta'ala ya na mota da suwara fil ma'amili domin su sun kirkiri sura sanya surori a gurin ibada fa'alan amru bi ibadatiha a ƙarshe lamarin ya koma ga bauta wa surorin wal awwaluna fil ibtida'i al yahudu farko da suka fara wannan kuwa yahudawa nasara suka bi su saboda hadisin buhari da muslim qatalallahu da yahuda ita zo kubura an biyayin masajida Allah wajen yahudawa Allah la'ani yahudawa sun mai da kabarbara annabawan su masallatai so yuhaziru ma salahu yana so wa'anha an karbo daga Aisha tace yayin da halin fitar rai ya sauka ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya fika sai manzon Allah ya haɗu yana ɗora wata katifa wata shimfiɗa tasa nasa fuskarsa dan mabiya idan ya zama kamar ta rufe masa numfashi sai ya ɗauke ta daga fuska ya faɗa yana wannan halin ana ana ana tabbata ga yahudu da nasara sun mai da kaburburan annabawansu a matsayin masallatai yana tsawatarwa daga abin da suka aikata yana tsawatarwa daga abin da suka aikata buhari da musulun sun ruwaito wannan hadisin wato malamai suka ce manufa da wannan kada a mai da kaburburan su zamo abun bauta amma zara cewa an yi masallaci kusa da inda kabarin wani bawan Allah yake to ba wannan bane abin hari daga gare shi yasa za mu ga malamin nan babba sai ya shawa abdullahi gumari musamman ya yi littafi akan wannan matsala inda ya za ya fayyace saboda irin yadda wahabiyawa ko makamantansu suke faɗa cewa ai ba duk wani masallaci da yake jab da kabari ai ba masallaci ba ne kaza da kaza to yayi littafi ya dogon bayani a ciki ya warware musu duk abin da yake rikitar da su yana cikin littattafansa yana cikin littattafansa shi sai shi abdullahi gumari shi abdullahi gumari wanda yake da wafatin sa aka baya ba daidaiwa a kai ba ko shekaru ishirin kusan da uku kenan tun da dubu da ɗari hudu da goma sha biyu Allah ya masa rasuwa dubu da ɗari hudu ya daɗe a duniya ya haura shekara wajen kusan shekara ɗari ya daɗe sosai kafin Allah ya masa rasuwa bai wuce shekaru ishirin da uku da wafati ba to ya da ta tafai da yawa dai ya ba da gudunmowa da yawa a ilimai a bangarori da yawa da shi da dan uwansa dan uwansa shi ya riga shi wafati sosai sai dai Ahmadu Gumari wanda shi cikin dubu da dari uku da tamanin ya wafati ya sa tsakanin sa an samu da shekaru talatin da talatin da wani abu to asal mutanen magrib ne mutanen maroko ne don kafa daga jundubu Allah ya kara yadda a gare shi ya ce na ji anar sallallahu alaihi wasallama kafin ya mutu da kwana biyar yana cewa ina kuta zuwa ga Allah daga ake a cikin ku akwai wanda zan kira shi a matsayin badali hakika ubangiji ya ake ni badadi don da ya riga annabi ibrahim badadi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma badadi ne na Allah yanda annabi ibrahim yake badadi kuma shi manzo Allah aka kara masa da sifar mahabba habibu ya zama habibu ne halilu da ce zai riki wanda yake badadi a cikin al'umma ta da na riƙe ababakar a matsayin badadi na'am hakika wanda aka yi kafin ko sun kasance al'ummar da aka yi kafin zuwan ko sun kasance suna rikon kaburburan annabawansu da bayan su da bayan Allah na kirki a cikin su suna mai rikon su a matsayin masallatai na'am shi yasa ba ku ba shi ba za ku riki kaburbura masallatai hakika ni ina hana ku daga wannan muslim da nasa'i ne suka ruwaito wannan hadisin na jundubu ya kama ga bisa yi lukudiri Allah kare ja a gare shi ya faru daga annabi sallallahu alaihi wasallam nan zala sallallahu alaihi wasallam ya ce kasa gaba ɗayan ta masallaci ce sai ko ɗakin wanka sai kuma makabarta ba a daidai ne a ce za a yi sallah a ɗakin wanka ba ba daidai ba ne a ce za a yi sallah a makabarta hikimatun lahi an salatu fil makabarati dalilin da ya sa aka yi hani daga yin sallah a makabarta hurmatul mauta dan alfarman matattun ka a ringa taka su wasu malaman suka ce wannan dalilin ne ya sa aka yi hani wakila wasu suka ce a a ba wannan bane don zamowa ƙasar ta najasa da zahirin hani na cewa sallah a cikin makabarta haramun ne kenan ya zama kenan an ce haramun nema sun suka wani suka ce wanda suka ce da abin da aka yi hani daga gare shi ya ba shi sai ya ce ba za ta inganta ba sallar kenan aka yi ta ba kamar ba ta inganta ba ya mai alfetul usuli shi wanda da fari ya kawo wannan cewa hani yana nuna baci ya yace a cikin alfiyatul usuli to wato ta da alfiyatul usuli ake sallah aka fara karatu ko ba je wajen bane an wuce tun farko farko ko jalla ala fasadi ma an hunuhi lidul lihim wa ila la fawajjihi fasa nikahin li shigari innana wal hanafi lam yara fasan hahuna wato wal hanafi kaza ka fi salati fi makaburati ya kawo har wannan ma a cikin cewa wa'yansu dai da yawa suna ganin cewa sai a hani yana hukunta ɓaci da abin da aka ce an yani daga gare shi don an aikata za zama ɓatacce kenan shine abin da mafi yawan malamai suke shine ce lifin lihim wakila la amma suka ce hani bai hukunta ɓaci ba eh bai hukunta ɓaci ba to wasu a cikin sabon manala akan wannan suke da tabi'ai to an kake sallah a makabarta sallah ma gaba ɗaya ba tsakiya ce a haka nan abu saurin da ta kuma rahuya da madun hambali in fa ya zama kaburburan sun kai uku ko fiye da uku wurin imamu ahmad ya imam ahmad ya ce in kaburburan ba su kai uku ba to sallah ta inganta kuma ba karhanci kenan ma illa idan su kuɗi alƙabar sai ko idan ya zama an sanya kabarin a gaba an fuskanci kabarin wajen sallah to sai ta zamo makaruha sai ta zamo a sannan makaruha amma ba kabarin aka sa a gaba ba ko karhancin babu to abinda imamu ahmad kenan ya faɗa wanda yake shugaban ruku da sunna in dai sunna ta hakika ce ya za gaba da gaba da aka samu wasu a garin nan an samu wasu da suke cewa ba wai kamar masallacin murtala a yi sallah ma a wajen gaba ɗaya ba ta yiwu ba to shugaban ruku da sunna ma imam ahmad ya ce in dai dan kabarin da ya nema wannan ai ba in ba an fuskanci kabarin ba ne an sa kabarin a gaba ko karhanci babu amma in an sa kabarin a gaba shine da karhanci to amma illar shine mutum ya kauri tashi da ya karanta sama-sama bai gama fahimta ba sai ya mai da kansa shugaban malamai na duniya ko sarkin malamai na duniya alhali ga wanda suka wanda suka yi ilimin na hakika imamu ahmad a musamman a sanin sunnan manzon allah ya kai matsayin da imami shafi yake cewa da shi in kun samu hadisi in ce to do allah a faɗa mana idza saha innakum alhadisu fa a'limni bihi idza saha innakum innakum alhadisu fa alimni bihi to idan kasa da haka ne sallar ta inganta illa idan su kubi da alkamar sai ko idan an fuskanci alkamarin an fuskanci kamarin to sannan sai ta zama ta inganta amma akwai karhanci sauri kuwa da auzari da annabiyawa suka ce yin sallah a makabarta karahiya ce idan ya zama kabarin yana gaban mai sallah idan ko ba kabarin yana gaban mai sallah ba to ba wani karhanci kamar yin kassara shi kamar yin sallah a kaburburan annaba wanda shi ma ba karhanci in ji sauri da auza'i da hanafiyawa sauri din nan ko ya kai matsayin amirul mumini na fil hadisi amirul mumini na ne fil hadisi sarki ne na mummunai inda a fannin hadisi wato ya samu kwalkwalwar matsayin da ake samu a sanin hadisi ya shi kuma shugaba ne mujtahidi ke san da yawa fati ba ma a haifi imamu ahmad din ba ya za imamu ahmad sai dai wajen almajiran sai ya karba tunda shi sauri yawa fati ɗari da sittin da ɗaya ne ɗari da sittin da ɗaya yawa fati auza'i shi ma haka ya faɗa auza'i kuma ya riga sauri wa fati da shekaru uku shi auza'i wa fati ɗari da hamsin da takwas ne guraren su ne ya bambanta shi auza'i mutumin sham ne shi ya sa kamarinsa ma yana nan a beirut ko da yana nan a kasar lubunar shi auza'i su ko sauri mutumin kofa ne sauri mutumin iraq ne to shafi'awa suka ce da ingancin sallar a ciki a makabarta inda an yi a waje tsatsarka yadda suka ce inda waje tsatsarka aka yi ko su ya shimfiɗa shimfiɗa ne ya yi sallah a makabarta to sallah ai ta inganta amma suka ce akwai karhanci sai fa idan an yi sallar ne a wajen kabarburan annabawa ko shahidai to wannan ba karhanci sai fa idan ya nufi girmama su sai na waya rubu a sannan ma sallar kuma sai ta koma harama malikawa ko suka ce sallah a makabarta ta inganta idan aka amince na jasa ba karhanci in guminatin na jasatu wa illa wato fala ko ya mai motar yake kawowa yuharrimu salata fiha hujja wanda ba ta tafi akan haramcin sallah a makabarta ba fi kabrikum ruwaya ta kai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yewa ne wa masallacin sa hidima ko namiji ne ko mace an samu sabani yayi masa sallah a kabarinsa na farkon suna cewa wani abu ne wanda yake binci manzo sai dai asali ai a ce abu ya ce binci manzo sai an samu hujja a kai hikimar hani daga yin sallah a ɗakin wanka cewa waje ne na yayi al'aura matattarar shaidanu ne wani sharin najasa ne waje ne na yaduwan najasa fasu hurabu fiye shi yasa a karanta sallah a ciki ya zama kenan ma an yi bata inganta ba da akan haka ne jama'a wato daga magabata suke kai da abu saurin da imam ahmad cewa wato in an yi sallar ma ba za ta inganta ba tunda shi abu imam ahmad ya tafi akan cewa hani daga abu yana hukunta batinsa kusan a ko'ina amma lazi yadda sai dai ta faɗa aka misali ko amma lazi jihatu ko ta'addada misal salatin fi makani ni ita da fa inna ha tasihu inda al-aksari wa la thawaba indahum fil ashari wa qila la tasihu lakin hasala suqudahu wal hanbali la wa la ya faɗi masabobi guda uku akan irin wannan amma da misal da kada salatu bi makani ita da kamar yin sallah a gurin da kwatansa aka yi bayan na ta fiyo inda al'aksari wani malamai suka ce in aka sallah a nan to sallah ta inganta wala suwa ba inda amma kuma suka ce ko da yake ta inganta amma shi wanda ya sallar wato ba shi da lada illa an sami zancen da ya firin jari wakila na ta ce akwai kauli da cewa ba ta inganta lakin hafsa za su kodau sai dai ba za a ce ana bin sa ba wal hanbali ana bilawa kuwa imam ahmad ya ce la wala ba ta inganta ba kuma har yau ana bin sa ba ta inganta ba kuma har yau ana bin sa to sai dai mafi yawan malamai suka musa cewa yin sallah ɗakin wanka ta inganta inda ya tabbatar da akan najasa ba amma kuma akwai karhanci ta ta lokaci sai dai ana jin tsoron sai ne wani lokaci idan wani yace bara ya fito ya fito daga ɗakin wankan ya nemi wani wajen da zai sallah lokaci zai fita to sai ya yi a ɗakin wankan falaka rahata a ba karhanci inzil madarisi kamar a sallah wurin da ake cire tufafi shi ma wato akwai karhanci sai ko idan ana jin tsoron tsarewar lokaci kenan to abu da wani ne mai hadisin nan da tirmizi da hakim wata hawa hakim ya ce hadisi ne ingantacce ya kamar da ibrahim azib allah ya kara yadda a gare shi ya ce wala da azib ya ce an tambayi manzo allah sallallahu alaihi wasallama daga sallah a gurin da raƙuma ke dokusawa sai manzo allah ya ce kar ku ce za ku yi sallah a gurin da raƙuma ke dokusawa domin ita tana daga shaidanu a asalin halittar da raƙumi abu ne shaidani yadda da hankali kowa ma sai ya guje shi wato ko asalin halittar su tafiyar su dai da shaidani ko ko dangane da wutar su ne aka kamanta ga shaidanu to haka bai manzo Allah daga yin sallah a gurin da tumakai ko awakai ke rubusawa yayi manzo Allah ya ce ku yi sallah a cikin ta domin akwai albarka a cikin ta ita kan albarka ce abu da da tirmizi ya kwaito wannan hadisin lafazin tirmizi maza da ake kai sallah gudun da tumakai ko awakai ke dokusawa amma kai ku da ce za ku sallah a gurin da ake daure a raguma ko inda suke dokusawa a buhari da muslim ga kuma tirmidhi sun fidda hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a wurin da awakai ko tumakai suke durkusawa wato suke zama suke kwanciya kafin a ce an gina masallacinsa an kama daga bayan umara Allah ya kare da a gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga ayi sallah a guri takwas a gurare takwas na farko juji inda ake tara shara na biyu mayanka ko mahauta na biyu na uku makabarta da zaki na hudu tsakiyar hanya haka nan ya yi hani daga yin sallah a ɗakin wanka wato yin a tsakiyar hanyar gashi yanzu ana ganin cutarwa haka nan wani lokacin har fara da rigima yake akwai rigingimin da aka yi a ƙasar nan wanda asali daga sallar ne akan hanya ya fara da haka shi yasa inama inama ko da yake kullum jama'a karuwa suke a ce in za a gina masallaci musamman na juma'a kada a yi shi dab da hanya a ce ana yin su ciki sosai inda za a bar waje kuma ina ma a ce mutane suna da tarbiyyar su ringa jari hanya su jari su ringa jari hanya saboda asali ne a shari'a musamman a masabar malikawa musamman a masabar malikawa a ce aka yi matafiyi sallar juma'a ba ta lizuma a kansa ba wanda wannan an gamu kuma su malikawa suka ce ko da ma shi matafiyin ya dace gashi inda ake sallar juma'a to sallar juma'a ba ta zama ba a kansa ya sa mutum ya taho daga dama garin yana sauri za shi kaduna ko zare idan ya biyo ta wasu hanyoyin namu inda za a ce dole an sai an rufe sai an gama sallah an yi daidai a shari'a kuwa an yi daidai a shari'a kuwa shari'a ta ce a zare shi ya bar tafiyar ba shari'a ta ce ba tafiya ta ta dame shi ko haɗa sallah biyu ne ya yi kuma ta ce a ta masa ya kasaro don ya fuskanci tafiyarsa kuma aka kawai sai a ce bara a tsare shi kaga ina ma ina ma a ce in za a yi masallacin a ringa ɗiban fili fetar ina ma kuma a ce mutane suna da tarbiyya daurewa a ƙarasa masallacin a ringa kyale hanya masu cewa su ci gaba da wucewarsu masu sallah su ci gaba da sallarsu sai zamo an yi daidai ya dace da hankali ya dace da shari'a ya dace da shari'a ya dace da hankali amma ko yaushe lamarin mu sai ya zamo akwai azarbari a cikin ko abin da ya kama da haka wanda zai ta cewa kullum zo da zo a fito wani tafiya to ai wanda wani ubangijin da ya kawo sallar shi da ya kawo maganar cewa tafiyar ma a dube ta kuma wanda suka san sallar su suka ce a tsaya a dubi tafiyar ma to hakan nan wafi lahammani a ɗakin wanka ya yi hani daga sallah a ɗakin wanka waje na biyar wa ma'adinin ibil ya yi hani daga yin sallah a gurin da raƙuma ke kwanciya ko ke hutawa in sun sha ruwa waje na shida wa fawqa zalimatul lahi haram ya yi hani daga yin sallah a saman ɗakin ka'aba wajen malikawa suka ce ko farilla ko nafila ba daidai bane akan akan ka'aba ayi akan rufin ka'aba amma nafila suka ce ake yi a cikin ka'aba tun daga shi hadisi ma in gafi shi ya zai da masu Allah ya yi sallah a ciki kuma wannan sallar da ya na kula ce wasu akwai daga malamai da suke ganin kofar lama a yi shiga ka'aba a yi amma na aka ce a na malikawa su suka ce sai na kula malikawa suka ce na kula ce dai ake yi a ciki wajen sunnatun fiha وبالهجر لأي جهة وجازت سنة فيها يعني متفرقة وكو وبالهجر لأي جهة تو ترمزي يا ويتو حديثه ya taɓa da sai na Ali Allah ya kare da a gare shi sai na Ali ya ce masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ni daga sallah a mafusheta ya hana ni daga sallah a kasar Babila wannan kafa ce wadda take Allah Allah shi irin wannan wato yana daga hadisan da yake an waito su tare da sababin wanda malaman hadisi suke cewa a san asbabul hadisi muhimmi ne musamman ga masu neman ilimin hadisi masu neman hadisi ko masu neman hukunce-hukunce daga hadisai su san asbabul hadisi din nan yadda شو الله نقولك فلو وأنا لأسباب الحديث تنقل فيه sau kullum da sanin asbabul hadisi wani lokacin a hadisin ne ake faɗa sababin wani lokacin kuma daga waje ne ake faɗa to shi da wannan aka ce sababu dalilin da yasa sayyidina ali ya faɗi wannan cewa sayyidina ali Allah ya kare ta gare shi sanda yake halifa sanda yake halifa ya kasance zai wuce ta kasar babila ya doshi kofa فجاء المؤذن من كده صلى عيزه yana sanar da shi da cewa lokacin sallah ya yi sai ya shiru bai ce masa a kiran sallah ba sai da ya bari ya fita daga kasar babila mu'azzina sannan ya mace da kiran sallah da bai da sallah sai sannan ya sallah sannan sai dina ali ya faɗi wannan hadisin ko dai sai dina ali allah ƙara da a gare shi ya yi zama ne a wannan ƙasar la hususan salatu ba wai sallah kawai ba a ce an zauna a kasar wayanda aka yi wa azaba ai ba daidai ba ne la ta rubu masakin da lazina zalamu an tsoro illa an yakunu bakin dan ba wanda ya ce akwai karancin sallah a kasar bali ko ko wannan abu ya zo daga sayyidina ali gargadi ne sanarwa ne da abin da zai same shi daga rigingimu fil kufa a kufa da ha wanda ya zauna a cikin daban da sauran halifofin da suka gabace shi wanda a nan ma a kofa din ne aka kashe shi to abu dawud da buhari sun ruwaito shi lafazin buhari a sayyidina ali ya ji sallah a gurin da aka kimse a kasar mali ya wato allah shi ne masani to alhamdulillah sai tana ɗaukar shekaru yawa malamai da yawa suka ce in an samu kamar shekaru arba'in shi ke nan shi ne ake cewa darisa da malamai fikin suna rabawa tsakanin amira da darisa ana cewa makawatar amira ce ko darisa kamar kanisar ma ita ma amira akwai darisa akwai da babu da ba su da kuma daga barai kuwa ba ba su da nisa daga kofa ita babila